الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الواحد الأحد الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقاتل التوب شديد الإكرام بالدور لا إله إلا هو يحب التوابين ويحب المتطهرين يغفر للمسيئين ويقبل عثرات المطيعين ويمحو بعلمه إساءة المذنبين ويقبل اعتذار المعتذرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وأنار به عقول البشر أجمعين فتح الله به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا أمره بالتقوى حيث أمركم به في مواد كثيرة في كتابه منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله لقد جبل الله النفوس البشرية على الوقوع في في الخطأ وبشيان الزلل وسعاد المعصية بل وتكررها والمبالغة فيها فقد جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان عبدا اثاب ذنبا وربما قال اذنب ذنبا فقال رب اذنبت وربما قال اثبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي إن له ربا يغفر الذنب ويعفو به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أثرت آخر فاغفر لي فقال علم عبدي إن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت وقال أو قال أذنبت آخر فاغفره لي قال علم عبدي إن له ربا يغفر الذنب ويحفظ به غفرت لعبدي ثلاثا فتأملوا معي كيف تجاوز الله تعالى عن هذا العبد المذنب رغم تكرر الذنب وتتابع الخطا لكنه لما كان هذا المذنب مصرا على الاستغفار كانت النتيجه هي المغفره والتجاوز والستره قيل للحفظ البصري رحمه الله الا يستحي احدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يقول ثم يستغفر ثم يقول فقال ود ود الشيطان لو زهر منكم بهذا فلا تغلوا من الاستغفار أيها المؤمنون إن الذنوب والمعاصي لم ولن يخل منها زمان فقد وجدت الذنوب والأخطاء والتقصير حتى في أشرف الأبناء إذ وقعت في زمن الأشياء من الأنبياء وحصلت بين أزهر أزهر الخلق بين الأنبياء وهم الصحابة الأشياء والتابعون الأنبياء كل ذلك ليبقى المؤمن على ذن حسن من ربه وبعد عن القنوط من خالقه والمتعمد لمنحة النبي صلى الله عليه وسلم مع المكسرين والمقطعين ومع المذنبين والمفرطين يجد أكمل الهدي وأحسنه وأجله وأفضله ومن تتابع ومن تتابع سيرته صلى الله عليه وسلم وجد شيئا كثيرا من ذلك مما لا تستوعبه مثل هذه الخطب اليسيرة والدقائق القليلة godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda shi kaɗai yake a mulkinsa da zatinsa da tufarsa karimi mai yawan kyauta mai jin kai mai karban tuba mai gafarta dukkan zulmai mai karban tuba mai kuma tsananin hukuma ga masu aikata zunubi ubangiji mai tsananin ƙarfi mun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi ne ubangijin da yake son waɗanda suke neman tuba a gare shi yake son waɗanda suke tsarkake zukatansu da tukunansu shi ne ubangiji wanda yake gafarta wa masu yin kuskure yake karɓar ƙanƙan da kan waɗanda suke masu kuskura shi ne ubangiji wanda yake kankare munanan zurban bawa shi ne ubangiji wanda yake karɓar uzurin masu neman uzuri mun shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah ne manzon Allah ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su ya aiko shi domin ya kasance rahama ga dalibai baki daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haska kwakwalan halitta da shi shine wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bude idanuwa makafi da shi kuma ya bude kunnuwa waɗanda suke kurame ya bude zukata waɗanda suke fahu lakin Allah da nisan Allah ya tabbata a gare shi tare da sahabbansa da tabi'ai da wanda suke biye musu da kyawawan aiki har zuwa ranar sakamako bayan haka ya yan uwa mu ji tsoron Allah mu bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar jin tsoronsa yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu a cikin littafin sa mai tsarki a wurare masu yawa daga ciki inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya yi wallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wadanda kuka bada gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah hakikalin jin tsoro kada ku kuskura ku yadda ku koma ga Allah ba ce kuna musulmi dan uwa kullum mu ta yau za ta tuba ne zuwa ga yadda mujtama yadda alƙarya za ta rinka mu'amala da ‘yan cikinta waɗanda suke aikata zunubai ko inda suka yi kuskure da yawa a cikin rayuwarsu ko inda suke sun taƙaita a cikin bautawa Allah. Yaya za mu yi mu'amala da su domin mu gyara alƙarya kuma domin mu kasance kar su shafa waɗanda suke abokanansu wanda ba su ba hanyar su ba. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala a cikin hikimarsa ya halicci dukkan zukata ne kuma ya ya hukunta musu afkawa cikin kurakurai ya hukunta musu aikata munanan laifuka ya ya ma hukunta musu ainihin maimaita wa'inan laifuka a cikin rayuwarsu baki daya amma duk da haka ya zo a cikin sayyid bukhari da muslim hadisin da aka rawaito daga sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan bawa ya aikata zunubi sannan ya ce ya ubangiji na aikata zunubi ka gafarta min wannan zunubi na ba sai Allah ya ce to ashe bawa na ya san akwai ubangiji wanda yake gafarta zunubi kuma yake iya damkar bawa ne akan wannan zunubi to ku shaida na gafarta wannan bawa sai bayan ɗan lokaci kaɗan ko mai yawa bawan ne sai ya aikata wani zunubin ko irin wannan dai zunubin ya kuma koma ya ya roƙi tuban Allah Allah ya kuma cewa na bawa na gafarta wannan bawa nawa ya kuma aikatawa ya kuma neman tuban Allah Allah ta rubuta Allah ya ce na gafarta wannan bawa nawa har so ya yi kuma musulmai ni duba zuwa ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe wa wannan bawa mai zunubi duk da cewa yana cikin aikata ko maimaita wannan kuskure da yake amma duk da haka bai yanke kauna daga neman rahmar Allah ba bai yanke kauna daga neman gafara Allah tabaraka wa ta'ala ba sai ya kasance sakamakon sa babu abin da ya samu sai gafar sai sutura sai kuma ya biya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala an tambayi imamu al-hasan al-badri radiyallahu anhu suka ce ya imam ya kai ga ganin shin wai ba za mu rinda shin kunyar Allah bane mu aikata zunubai mu koma mu nemi tuba zuwa wajen Allah mu kuma ya yafe mana mu kuma aikatawa mu nemi tuba ya yafe mana sai ya ba su amsa yake cewa shi ɗan ya so ne ya ribace ku da wannan abin da yake yawa su can bari kan ga cewa kai ai kuma abin da kunya bari da ya ribace ku kai sai wani har Allah ya kada samun canjin sai ce fala ta wallo min al-istighfar kada ku kuskura kada ku kuskura ku yi kasala wajen neman tuban Allah ta rabbata ta'ala anan abin da yake so mu dauka anan shine yaya uba yake ko ƴan uwa ko kuma makota ya nike rangwale ga waɗanda suke makusantan mu idan sun yi mana laifi kaga dai yadda Allah ta rabbata ta'ala ya yafe wa bawansa ina kuma kai ga uba da Allah ya ba ka amanar ɗan nan naka ko ƴar nan tashi dan ya yi maka laifi shi ke nan sai ka ɗauki amfani wajen laifin da ya ka kore shi da gida ko ka yanke mu'amala da shi ka sa ƴan uwa duk su ke su biya mai baya to kuma kai ka manta cewa kana sa wa Allah kuma Allah yana gafarta maka dan me yasa ba ka wani ka abuwa ba Allah ya sake ya yan uwa musulmai hakika zunubai da wata kan kurakurai ba a taɓa wani samun wani zamani ba da aka nemi su a ƙasa kamar ma an samu zunubi a cikin mafi tsarkin zamani domin ba an samu zunubi a zamanin annabawa an samu wanda suka zunubi a gabanin a gaban annabawa kuma bayan annabawa an samu zunubi a cikin zamanin da yake kowane zamani tsarki bayan zamanin annabawa shine zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai amma idan muka yi duba zuwa ga hanyar da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yake yin mu'amala tare da waɗanda suke yin zunubi ko waɗanda suke yin suke takaitawa wajen bauta wa Allah ko waɗanda suka aikata kurakurai masu yawa za mu da abubuwa masu yawa wanda irin wannan kudu ba ƴan al'alma irin wannan ƴan mutunan kan ba za su iya ba mu damar kuɗe su ba sai dai mu taɓa abin da zai iya yi ba. Hakika ƴan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin hanya da yake bi maganin cutar zunubi tare da wanda suke aikata wannan zunubin shi ne na farko manzo Allah sallallahu alaihi yana jinyo su ne cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi musu magana ne da kawawan lafuzza bai kasance mutum da yake dukkan musu fuska ba ko yake tsananta musu saboda abin da suka aikata a'a bari dai ya kasance yana musu mu'amala ne kyakkyawa kowa gwargwadon yadda ya kamace shi a yau har sai ta kai da shi wannan mai zunubin zai dawo daga abin da yake aikatawa ya tuba zuwa ga Allah ya kasance kyakkyawa ya kyakkyawa bawan Allah subhanahu wa ta'ala mu duba zuwa ga wannan saurayi mai karfin halin gaske wanda ya tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yau manzon Allah ya roki manzon Allah wani irin roko da yake mai ban mamaki wani irin wani irin tambaya wanda yake mai matuƙar sirrinawa ya zo ma da wannan Allah sun da ya ce ya Rasulullah yi zalli fi zina ya manzo Allah ke mun ki zini inda ya aika zina subhanaka ya azima shani wannan wani irin tambaya ne da da za a bujiro wa ɗaya daga cikin mu a wurin nan to ko dai mu ce lalle wanda ya fito da wannan tambayar ko dai mu ce ba cikin hankalin da yake ba ya ya ta kama ne ko kuma mu ce a mabukaci ne shi da mutum mafi sauƙin abin da za mu samu da a ba kwai wasa yake amma yaya amsar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance amsa ce wanda ta bambanta daga dukkan wa'annan abubuwan da zai saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi daga farko sai ya ce mishi kudu mu kusanto gare ya kusanto gare shi ya janyo shi jikinsa ya saka mai fuska ya yi mai magana cikin tausasawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tushibu li ummi shin za ka so ai mahaifiyar ka haka yace la wa wallahi ja'alani Allah li zaka yace wallahi ba rusa ai mahaifiyar ta ba Allah ya sanya ni fansa da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tushibu li ibnatik shin za ka so ai wa yarka haka yace la ya rasulullah wallahi wallahi la ya rasulullah ja'alani Allah li zaka na rantse da Allah fansa ta a gare ka rasu da ba zan tsaya ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi a a tuhibbu li amati li halati shin za ka so a yi wa ƴar uwar babanka ko kuma ƴar uwar babarka ko kuma za ka so a yi wa limaxin ko ƴar uwa ko ƴar uwarka ko dukkan wa'annan ya ce manzo Allah wallahi ba zan so a yi ba duk inda manzo Allah ya ga mace ya ce wanda ki manzo Allah ya ce shi wannan na ya shukuna ku su ma mutane ba za su so a yi wa al'umma hali ba ga iyayensu ko a yi wa ga ayayensu ko a yi wa ga yan'uwansu kai ma ka sani yadda ba za ka so a yi wa naka ba su ma waɗancan ba za su so a yi maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya a nan gurin kai ba a sai annabi ya dauki hannunsa mai tsarki ya daura akan wannan bawan Allah sannan ya ce Allahumma ghafir zamba wa ajir kalba wa hassin farsa فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيئين annabi ya ce Allah ka gafarta wannan bawan naka zunubansa Allah ka tsarkake wani zuciyarsa ya daina tunanin kayan abubuwan barnan Allah ka katange mushi al'awarsa tun daga wannan lokacin wannan saurayi bai taɓa karkatawa zuwa ga wani abu na ashawa ba wannan abu mai duba zuwa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi wannan ta'ammali da wannan bawa wanda yake son ya aikata wa Allah zunubi babba ya yi mai kyakkyawan mu'amala mu'amala cike da hikima ba tare da wani fushi ba ba tare da firfirewan fuska ba ba tare da hantara ba ko kora a dukkan wannan babu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bai shi ɗaya daga cikin wa'annan da wannan bawa ya juya baya ya gudu sannan zai je ci da aikata wannan kayan aiki a ina mishi a cikin irin wannan abu amma da wannan Allah ya gashi ya tausa samun shi lafazi ya yi mishi bayani wanda ya samu tasiri a zuciyarsa menene ya kasance amma abin da ya kasance sai ba wannan duk wannan sha'awar ta fita daga cikin zuciyarsa ya duba zuwa ga Allah ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala salatin Allah da mishin Allah su tabbata ga manzansa wanda yake mafi kyawun mai koyarwa wanda yake mafi tsarki mafi tausayin halittun Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin shi ya kamata mu koya zuwa ga ƴan uwanmu zuwa ga ƴaƴanmu zuwa ga yaran maƙotanmu waɗanda suka fantare a kan hanya bai kamata a ce mu kore su ba bai kamata a ce ba za hantar ƴaƴanmu ba bai kamata a ce mu yanke alaƙa da su ba mu janyo su a jiki mu kyautata musu mu'amala da yi ta wannan halin Allah ya taimaka sai da wani tsoron da an bayan Allah na gari Allah ya ya ƴan uwa musulmi hakika hanyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mu'amala da masu zunubi yana da cikin shi ne annabi sallallahu alaihi wa baya nuna musu kishinsa baya nuna musu damuwa ko da ku kuskuren nan da suka yi a bayyane shi ko da ku zubin nan da suka aikata sun aikata shi ne a fili amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama misalin halinsa da makalinsa yana maimaita abinda annabi Yusuf alaihi salam ya gaya wa ƴan uwansa qala la tasriba alaikum al-yawm يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين وكنت تعالى babu damuwa da karatu na ya fi muku Allah ya gafarta a muku kuma shi ne mai zai kama masu sun kai domin idan muka duba zuwa ga hantara da tonarkawa da kyarar wanda yake munanan yake aikata munanan ayyuka ko yake aikata kurakurai a rayuwarsa babu abin da zai janyo sai gujewa sai gujewa neman da neman tuban Allah tabaraka wa ta'ala baba mu duba zuwa ga mutumin nan wanda yake shan giya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai shan giya yake ba wannan al'adar ta ne halayyar ta ne shan giya a kodayaushe ko duk lokacin da ya sha giyan nan sabai za su yi wa kansa fita su ki ta gaskiya mai maganganu marasa daɗi wannan na ya je ya sha giyan nan yana cikin wannan maye ɗaya da cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bujuro kansa yana gaya mai maganganu yana cewa a zaka ba Allah ya tozarta ka wani wani la'anar Allah Allah ya kine maka annabi ya biyo shi zuwa ga wannan sabon da yake faɗan wannan kalaman da fuska mai cike da fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mishi la taqulu hakaza la ta'inu alaihi shay'an kada ka yi wannan magana ma kana so ka taimaki shi idan ne akan sa Imam Bukhari ya faɗa haka. Dan haka mu daina tsine wa ƴaƴanmu, mu daina kai wa ƴaƴanmu muna da dafuza ko da suna yin kuskure. Mu mu sani mu iyaye ne, mu sani mu manyan mutane ne, mu sani mu masu bautar Allah ne. Kan ka tsine in ka tsine mishi ka taimaka wa shaitan, kuma in ka taimaka wa shaitan ba bai shi kare ba idan ya fita zai je ya kawo da makwasa, da makwashin kare. Dan haka kai makwaci idan ka ga yaro mummuna kuma kana koransa kana antararsa idan maka wasa ba ba ka karkata da shi shine wakilan nan. Allah ya yi. saboda haka mutum mai hankali walau malami ne walau kuma ne walau jagora ne bai kamata a ce ya kasance mutumin da yake tsinka igiya neman tuba ba tsakanin Allah da bawa bai kamata ya kasance mutumin da yake kasa yake ajiye katanga ya nisantar da bawan Allah daga neman tuban Allah ko ya janyo mashi yanke kauna daga samun gafara Allah ta warka ta'ala kamata ya kasance mutumin da yake miƙar da igiyar nan zuwa ga wannan bawa kamata ya kasance mai miƙa hannunsa domin ya tsamar da wannan bawa daga cikin wannan duwin da ya duniya wata kan ainihin a cikinsa saboda haka idan muka yi duba zuwa ga wani ta'awuri na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi wa balaraban kauye wannan balaraban da yazo ya aikata wani abu da duk wani zuciya kyakkyawa sai ta ji zafin abin duk wani hankali mai karfi sai ya jira ɗan abin da wannan balarabi domin ya zo tsakiyar masallacin da yake mafi daraja bayan masallacin maka ya tsaya ya najasta wannan masallacin da tsaransa don haka zai hana mutane zama a masallacin zai hana su duk wani su gudu saboda haka abai su da rukar sa ta za su doke shi su kuma sun aka kasa ya saboda tsananin kishin su zuwa ɗakin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rahmanur rahim الشفيق الرحيم رحمة للعالمين يجينا التكامل يجي لا تظلموا كان هو يعمل القلب ما هو الشيء أحكم يعمل القلب إذا قلت ليش بتلا أن يسمى الشوك اللي يجي قال لي عايز كان يتعب يعني شكوت من القلب يعني شيء كمان يجوا في الأرض من أهل الله عليه وسلم يجوا إيبو بوغانا وخذوه الزبا خذوه الزبا أكثر من الأرض da suka zuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi duba zuwa ga wani juya zuwa ga wannan madarar kawai da fuska takakkiya ba wata alama da damuwa a cikin manzo a cikin fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi inna hadhihi al-masajida la yudu fiha shay'un min al-adha aw al-qadar wa inna ma hiya lillahi faqat ita wa'inna makalati da kake ganin su bai iya yiwa a zo a aikata abin da ci ko kazanta abin da ya kamata a zai ko shi shi Allah kawai mamu bukhari da sunan da wato wannan shi ko balala mun koyi da yake da manzon Allah ya kuma da shi daga shi wa ala cikin balali yace ya ce Allahumma ghfirli wa ghfir Muhammad wa la tafar ma'ana ahadan Allah ka gafarta ne ka gafarta mu amma bayan mu'min nan ba mun ta al gafarta ko wannan wannan da shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi yana mai murmushi hakoran nasa kyawawa suka bayyana yace hajjar abin maiwa ka kare abu abu ne fashi na Allah rabar Allah ne to mu duba zuwa ga wannan usulubi zuwa ga wannan mu'amala da manzon Allah ya cikin hikima cikin tausasawa cikin sauke kai jirgin waliyyin murshidan kullum mu yi shan yace manzon Allah da abin da aka yi mishi amma jirgin da tausasawa waliyyin da bi a hankali yake shi duk wanda ya sauke don da ita ba za mu koyi ga irin wannan mu'amala ga irin wannan halayya bari ne wa ɗan uwan wannan halayya bari ne wa ƴaƴan mu wannan halayya wanda suka buɗe akan hanya kuma ma ba mu kai ba gwada yau mu gani mana ta yi zuwa wannan hanyar za ta yi kuma ɗan da shi ta yi zuwa wannan hanyar za ta yi zuwa to harkar fashi da makami da daba da shaye-shaye da ya anza wannan ungwani namu a nemi fa'asa. Allah ya kasance. Sai ya ka gashi lokaci ya ya gure muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya ba mu zukata waɗanda suke tausasa ya ba mu ƙwarin kuya wajen jawo mutane zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mai duba zuwa ga kyawawan hali na wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wa'inda suke saba wa Allah suke yin kurakurai a rayuwarsu mai duba ga yadda sahabbai suke mu'amala da wa'innan manyan da wa'innan bayan Allah wanda suka yi suke aikata kuskure ko suke aikata ainihin zunubai muna cikin wata nasabar ƴan uwa waɗanda suke bisa ɗariƙar tijjaniya ku duba zuwa ga yadda shehu shehu Ahmad Tijjani zan ba su Allah an ya zo a cikin littafin addu'a'un al-shaykh Tijjani Ma'asbaki wani daga cikin wanda shehi yake yake harkar kasuwanci da shi ya ɗauki kuɗi mai yawan gaske ya cinye wa shehi saboda haka duk almajiran shehi duk inda suka rige suna tozarta suna gaya maganganu marasa daɗi da ya ji labar haka sai ya ɗauki wasiƙa ta rubuta ta hannunsa daga gare ni ni Ahmad Tijjani na yi wani ɗan wani ya kasance abokina masoyi na makusanci na da yake wajen yanke wata alaƙa da shi ba komai ne da zai mu sai ba shi takardar ce duk wanda ya zo da aka ba shi takardar nan ga rubutun hannu na to wannan zai sanya wa ɗan adam kayi kare mu kyakkyawan mu'amala ya ji cewa wannan sabon wannan munanan ayyukan wa'innan wa'in wa'innan usulin da na aikata da kyau na daina su amma da lokacin da ka zo kake kuskura wa ɗan adam kake zai ka kawai da shi kamar wani da ta tsane idan ya zo wajen a tashe shi ko a matsala wajen ta yaya za ka ja shi ka gaya mai cewa Allah ya ce kul ya yi bajin da zina a rafu ala a wutsukin la ta kanu ya wasu masu lai ku da kuka aikata wa'innan muhimmanin kada ku yanke kauna daga rahmar Allah kuma kai da kake yin hakan kai da kake yin hakan shin kai masu ne ba masu ne bane kai ma guda aikata wa Allah ne ya yi maka dan ne ba ka yaji wa ɗanka ba ba za ka yaji wa aiki ba ba za ka yaji wa abokin ba ba za ka yaji wa yaro dan layin ku wanda yake aikata mura na aika ba ku janyo su a jiki ku koya musu ma wa in ma ya zai ilimi ne kawai da za ku janyo su a jiki ku karantar da su za su za su mataka wani lokacin rashin aiki ne ne akwai mutum dai Allah da zai iya bawo mutane sama da goma aiki da yau irin wani yara ba su sana'a ne ba su aiki ne sai za su mutane su kara da shaƙi da wayannan abubuwa muna Allah ya taimake Allah ya sanya wani cikin bayan sa nagari wayanda suke kuskure ne mutu baya zuwa ga Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam